وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شابكي وتر ربيع الأول shekara ta 1443 hijiriya wanda shi ne ya dace da 23 ga watan goma shekara ta 2021 meladiya za mu dora kan karatun maniltam sayil bukhari wanda muke gabata na masallaci mai albarka na usman bin affan yau za mu tashi a kan cikin tafsir suratul hud faɗin Allah ta'ala ala innahum yasnuna sudurahum liyastaghfu minhu ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yulinun innahu alimun bidhati sudur malai ce wa qala ghayruhu wa haqa nazala yahiqu yanzilu sai ya'us fa'ul min ya'istu wa qala mujahid tabta'is tahzan yasnuna sudurahum shakkun wa imtira'un fil haqqi liyastakhfu minhu min Allah in istata'u ala innahum yasnuna sudurahum liyastakhfu minhu Allah yana bada labarin wato kafirai ya ce a saurara yasnuna sudurahum suna juyar da kirazansu da fuskokinsu akan gaskiya ba sa son gaskiya kalmar yasnuna sudurahum mutane ne waɗanda suke suna juyar da kirazansu da fuskokinsu suna ƙin gaskiya ba sa son gaskiya ba sa karɓan gaskiya kamar labari yake bada yake badawa dangane da ɗabi'arsu da halinsu duk wanda baya son gaskiya baya aiki da gaskiya to kamar yana kamanceceniya da waɗannan kafirai da Allah ya aibanta su a cikin wannan sura liyastaghfu minhu sannan suna yin wannan wato su ɓoye kansu ga Allah su ɓoye kansu ga muminai su ɓoye kansu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yadda ba zai iya ganin ko ba za su iya ganin laifuffukansu ba shi ne liyastaghfu minhu ba sa san Allah ba sa san gaskiya kuma ba sa so a gane laifinsu suna ɓoye kansu wato fala yattali'u rasuluhu wal mu'minin rasulihi wal mu'minin ala auzarihim da Allah da manzon Allah da mu'minai wai kada su gane laifuffukansu kuma da shi mai laifi haka yake baya so a gane shi mai laifi ne amma kuma Allah tabaraka wa ta'ala shine mahalicin kowa shine mahalicin komai alimun bi zati sudur ya san abin da ke cikin zakatun mutane idan mutum ya kulla alheri Allah ya sani idan ya kulla sharri Allah ya sani baya koya ga Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa Allah ya ce ala hina yakshuna thiyabahum يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون كسورارا a lokacin da suke ainihin wato lullube jikinsu da suturarsu ya ji alunaha aghshiya aghtiya mutum yakan ɗauki sutura ya lullube jikinsa ya rufe ka daga ga al'aurarsa to ai Allah ya san abin da suke ɓoyewa kuma da abin da suke bayyanawa yanzu duk muna da riga muna da wando muna da sutura a jikinmu muna da kaya amma bai ɓuya ga Allah ba to ba wata ɗabi'a da wannan adam zai zo ya yi wannan ɗabi'ar ta ɓuya ga Allah wai Allah bai san da wannan ɗabi'ar ba babu ita komi mutum zai Allah yana sane da shi shi yasa zaman lafiyar mutum shine ya bi Allah ya kyautata ya kyakkyawan alaƙa tsakaninsa da ubangiji ya nemi Allah ya masa rayuwa mai inganci ya kyautata zamantakewa da mutane Allah ya san abin da kuke ɓoyewa Allah ya san abin da kuke bayyanawa innahu alimun bi zati sudur lalle kuma Allah ya san abin da ke cikin zukata mana yanzu zuciyar kowa anan Allah ya san me ke cikin zuciyarsa idan alheri yake dauke da shi Allah ya sani idan sharri yake dauke da shi Allah ya sani mutum zai zo yana tafiya da dukkan kamala da dukkan sutura amma watakila zuciyarsa a cike take da datti da ƙazanta Allah shi ne masani ɗan adam ba lallai ya iya sani ba amma Allah yana sani babban abin da yake wahal da mutane daman gyaran zuciya gyaran zuciya a yi ƙoƙari a gyara zuciya a bi Allah a kyautata alaƙa da shi tabaraka ta'ala قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني محمد بن عباد بن جعفر أنه سمع ابن عباس يقرأ على إنهم تسنوني صدورهم حقيقي كرنت على إنهم تسنوني صدورهم أجراء قال سألته عنها فقال أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء أو أن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء فنزل ذلك فيهم ya kawo hadisin Muhammad ibn Sabbah malam Imam Bukhari anan kenan daga malamin sa Hajjaj ibn Muhammad al-A'war daga Ibn Jurayj ibn Abdul Malik daga Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far al-Makhzumi yace naji Ibn Abbas yana karanta wannan aya ala innahum tasnawni maimakon ala innahum yasnuna sudurahum liyastakhfu minhu sai yake karantawa tasnawni sudurahum a kira a kenan sai ya ce sai na tambaye shi mai ake nufi da wannan haka ya ce to wannan fassara ta biyu kenan sai ce mutane ne wato yastahyauna mutane ne wai suna jin kunya tasnauni din kamar daga kunya ne an ya takhallau wato in sun zo shiga ban ɗaki an ya takhallau ad-dukhulu fil khala kenan suna jin kunya lokacin da suke wato ke banta wajen tsuguno suna jin kunya yayin da mutum zai kwabe suturarsa ya zo ya yi tsuguno dole ya cire al'aurarsa fa yufdu ila sama'i sai su juya kirjinsa haka da kansu suna kallon mutane al'aurata su dubararsu sai su sa ta yi sama ta kalli sama saboda ba sa so a gansu haka suke yi a daji kamar mutum ya wani karkace kenan ya kalli sama sai al'aurata su kuma ya yi can ƙasa da ita don ya biya buƙatarsa haka suke shi ne Allah yake ba da labari yake so ya nuna musu cewa idan kuna ɓoye wannan to kuma shi Allah ai ya san abin da ke cikin zukatanku Allah ya fi kowa sanin abin da ke cikin zukatanku haka kuma suke idan sun zo saduwa da iyalansu wa an yi jami'u nisa'ahum fa yufdu ila sama'i fa yufdu ila sama'i ai fa yufdu bi auratihim sai su daga al'aurar su makshufat al'aurar tana bude fa yamiluna sai su karkatar da kirjinsu ويوطون رؤوسهم سميك كاوكن سو استخفاء wato saboda su ɓoye ainihin wato al'aurar su kar a gansu ga kuma kunya da suke ji shine Allah ya saukar da wannan aya din bayani ne na cewa dai wai dan adam yana kokari ya ɓoye wani abu dan adam yana kokari ya ɓoye wani abu amma shi Allah ba a ɓoye masa abu tunda shi ne ya halicce ka ya halitta maka wayon ya halitta maka dabara mutum ya ɓoye ya saba wa Allah akwai haɗari a cikinsa ƙwarai da gaske kuma akwai yau mutubular sara'ir ranar tonan asiri ita nan duniya abu ne mai sauƙi duk wanda ya rayu a duniya ƙarshensa dole sai ya mutu amma ranar tonan asiri ita ce ranar kiyama الله منع عفو الله سام تشكد إيماني قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج وأخبرني محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عباس قرأ على إنهم تسنوني صدورهم تسنوني صدورهم yawwa qultu ya abul abbas ma tasnauni suduruhum qala kana ar-rajulu yujami imra'atahu fayastahi irin wancan hadisin ne aw yatakhalla fayastahi mutanen da suke canja wani yanayi yayin da za su tsuguna ko kuma za su sadu da iyalansu Allah ya ce ku tuna yayin da kuke tsirara ma kuke sa kaya kuke rufe jikinku Allah ya san abin da kuke boyewa da abin da kuke bayyanawa قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال قرأ ابن عباس ألا إنهم يسنون هنقو تقرأ أركما يسنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم وقال غيره عن ابن عباس يستغشون يغطون رؤوسهم سيء بهم ساء ظنه بقومه وضاق بهم بأضيافه بقطع من الليل بسواد وقال مجاهد أنيب أرجع ya kawo hadisin abdullahi ibn zubair daga sufyan ibn uyayna daga amr ibn dinar ya ce fadin allah ala innahum yasnuna sudurahum har zuwa ƙarshe na farko dai akwai kira'o'i kala-kala akan wannan innahum yasnuna sudurahum akwai fuska-fuska guda uku akwai tasnuna tasnuna tasnuna ana karanta shi da tasnuna wannan kira'ar jamhur ne akwai yasnauni kamar yadda ibn abbas ya karanta yasnauni yasnuni kai yasnuni yasnuni akwai kuma tasnuni ay tasnauni bi fathil an-nun al-ula liyassaqu minhu ala hina yassakshuna thiyabahum ya'lamu man sirruna wa ma yu'linun kalmar yaghshuna yastaghshuna ibn abbas yake cewa yaghutuna ru'usahum akwai waɗanda suke lullube kawukan su don ana faɗan gaskiya ba sa so su ji gaskiya tafsiru taghatti at-taghashi huna bit-taghdiya yastaghshuna lulluba ake nufi akwai kuma mutanen da suke da ɗabi'ar saboda tsabar kin a gaya musu gaskiya sai su rinka lullube kawukansu to shine wannan wata fassara kenan Allah ya ce lokacin da kuke lullube kawukanku kuke lulluba dan kar ku ji a gaya muku gaskiya Allah ya san abin da kuke boyewa kuma Allah ya san abin da kuke bayyanawa alahina yastakshuna siyabahum ya law ma yusirruna wa ma yu'linun akwai kalmar si a bihim a cikin sura ɗin abinda ake nufi da ita sa'a zannuhu bi qaumihi ya muna nazatansa ga mutane shine si a bihim wa daqa bihim zar'an daqa wato bakinsa wato ya shiga kunci da lamarin bakin da suka zo masa na mala'iku da muka yi bayanin annabi hudu kenan ko annabi lut fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl kalmar فأسر بأهلك كي تفيا لإيالك بقطع من الليل أنا نهون أشكن دهو ندري بسواد كلمة قطع أنا نهون سواد من الليل أم سي يتشي أنيب كلمة أنيب على عرب أنا نهون أرجع إليه أنيب أي إليه أرجع غريش نكي كوما تبارك وتعالى سي آية تقبع وكان عرشه على الماء باب قوله تعالى وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء أي قبل خلق السماوات والأرض وعن ابن عباس وكان الماء على متن الريح قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنفق أنفق عليك وقال يد الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع يعتراك افتعلت من عروته أي أصبته ومنه يعروه وتراني آخذ بناصيتها أي في ملكه وسلطانه عنيد دعنود دعاند واحد دو أبو ديني هو تأكيد التجبر استعمركم أي جعلكم أمارا أعمرته الدار أعمرته الدار فهي عمرة جعلتها له nakirahum kalmar nakirahum da ankarahum da wastankarahum duk abu ɗaya ne a larabci hamidun majid ka annahu fa'ilun min majid mahmudun min hamadi min hamd ko hamad sijilun ana nufin ashadidul kabir sijilun da sijinun wallamu wan nunu ukhtani wa qala yace tamimu ibnu muqbil ورجلة يضربون البيض صاحية ضاهية ضربا تواسي به الأبطال سجينا الله ينشوى وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء الأرش أبنجي قدم ملكي لسروتر الله تبارك وتعالى وندي داتي رشي ينا كرواني قبل خلق السماوات والأرض kafin Allah ya halicci sammai da ƙasai kun sani cewa Allah ya daidaita akan al'arshinsa istawa ala arshihi Allah ya daidaita akan al'arshinsa to ina al'arshin yake al'arshin Allah gadon mulkin Allah gadon sarautar ubangiji akan ruwa yake gaba ɗaya ibnu abbas ya ce to shi kuma ruwan a sama fa ƙarshen saman sama can al'arshin Allah yake to shi kuma ruwan sai Allah ya ɗora shi akan iska ya ilaha illallah iska aka shimfiɗa iska iska da ka sani sai kuma Allah ya zuba wani ruwa ai saman duniya ƙarshen duniya sama gaba ɗaya can ai ruwa ne ka duba yadda Allah ya riƙe ruwan in ya ga dama ya sako shi ya fi duniyar mutane da suke ciki gaba ɗaya faɗi to kuma don Allah ya nuna mulkinsa da sarautar sai shimfiɗa wa ruwan iska don haka sai ya ɗora ruwan akan iska ya ɗora gadon mulkinsa kuma akan me akan wannan ruwa wannan kaɗai ya isa nuna mana Allah Allah ne guda ɗaya astaghfirullah Allah ya mana afuwa abul yaman shine alhakam ibn nafi wannan aya tana nuna mana Allah ya daidaita akan al'arshinsa kuma Allah yana sama da zatinsa amma ilimin sa yana koyina abul yaman um, alhakam ibn nafi shine malamin imam al-bukhari anan akhbarana shuba shuaib shuaib ibn abi hamza حدثنا أبو الزياد شيني عبد الله بن زكوان daga al'araj abdurrahman ibn hormuz abi huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana fada anfiq unfiq alaik ka ciyar ka taimaka ka ciyar da mutane zan ciyar da kai duk wanda ya ciyar da wani duk wanda ya taimaki wani Allah tabaraka wa ta'ala zai ciyar da shi kuma zai taimake shi haka kuma duk wanda ya cutar da wani to shi ma kuma sai Allah ya cutar da shi a duniya kafin lahira anfiq unfiq alai wannan shine sunnar Allah duk wanda ya rufa wani asiri annabi ya ce Allah ya yi alkawari zai rufa masa asiri man satara musliman wanda ya suturta musulmi satarahu Allah Allah zai suturce shi ranar tashin alkiyama to Allah ya ce ka ciyar za a ciyar da kai duk wanda ya dauki wani abu ya ba wani jama'a taimako babu babu abu mai nasara a rayuwar dan adam irin mutum ya zama mai taimako taimako ya zama Allah ya sa ka fi karfin zuciyarka kana taimakawa mutane to za ka rayu lami lafiya kuma Allah zai soka zai sa bayan Allah su soka amma rowa mutane suna cikin matsi suna cikin talauci suna cikin kunci suna cikin bukata kai kuma Allah ya baka wadata amma ba za ka iya ɗaukan wani abu ka ba su ba da za ka yaye musu baƙin ciki da damuwa wannan ba ƙaramar musiba ba ce ba musulmi na ƙwarai shine wanda yake damuwa da damuwar 'yan uwansa musulmi yana shiga bacin rai idan 'yan uwansa sun shiga bacin rai zai ji zafi in 'yan uwansa na cikin yunwa suna cikin bukata ba zai samu kwanci hankali da nutsuwa ba yayin da wani nasa yana cikin matsi wannan shine iman to Allah ya ce ka ciyar za a ciyar da kai ya daɗa bayani shi Allah a karan kansa hadisul qudsi ne yadullahi mal'a hannun Allah tabaraka wata'ala wanda ya dace da shi a cike yake da bayarwa taskokin ubangiji tabaraka wata'ala da Allah yake ɗauka yake bayarwa a cike suke mal'a yawan bayarwa la taghiduha nafaqa yawan ciyarwa yawan taimakawa Allah da yake wa mutane yawan bayarwa da Allah yake yi baya rage abin da yake wajensa baya rage abin da yake wajensa shi yasa da a ce abin da Allah yake ba wa mutane yana raguwa ai da ya kare yanzu ai to baya karewa na Allah kullun sai ya bayar shi yasa ya ce sahaul layli wan nahar Allah shi ne mai bayarwa dare da rana kullun ne babu ranar da za a wayi gari Allah bai bayar ba na sha yin bayani a karatu ina cewa ku duba wani iko da kudura ta ubangiji da ƙarfin mulkin Allah ta'ala idan garin Allah ya waye yanzu kowa zai buga ya fita ya bar gidan shi kowa zai buga ya fita ya bar gidansa ina zai tafi nema wancin yayi gabar wancin yayi kudu wancin yayi arewa wancin yayi kaza wannan ya mota haya wannan ya tafi kauye wannan ya tafi gona wannan ya tafi makaranta wannan ya tafi aiki wannan ya tafi sana'a wannan ya tafi waye wannan ya je ya zauna ya kasa yana jira mutum ya je bakin titi ya dauko allura ya kasa allura da zare ya zauna yana jiran Allah ya kawo masa mai siya ya siya ya sa aljihu ya je ya cefane kai wa iyalansa kowa kuma in ya fita Allah yana bashi da mai abin hawa da mai mota da mai mashin da mai adaidaita sau da mai wane ne da waye kullun ne Allah baya rowa to wai misali ake cewa tunda Allah da ya halice mu kullun sai ya ba mu kullun kullun kullun Allah sai ya ba mu kullun to me yasa mu muke rowa me yasa mu a cikin nan abin da ya ba mu ba mu ba wani ba wani iyalinsa ma ruwa yake musu yanzu duk an tashi kowa zai fantashi rufin al'ard wabtagu min fadlillah a yadu a bayan ƙasa a je a nema daga falalar Allah tabaraka wa ta'ala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah shine mai bayarwa dare da rana akwai wanda yake basu da daddare akwai wanda yake basu da rana ko yaushe babu wani minti ko wani sekon da Allah baya bayarwa ba wani lokaci da bawa zai zauna baya cikin kulawa da taimakon Allah yanzu ba muna zaune ba muna ba yanzu muna zaune muna muna shan numfashi ba kuna ganin iskar da muke sha ba wanda yake ganin ta amma dai kowa yana zuƙan nasa ya saki nasa ko mu zuƙa mu sake mu zuƙa mu sake wanda muka zuƙa daban wanda muka sake ta fita kuma wani abin za ta tafi daban wannan kyauta ce Allah ba wa da dabba da mutum da ƙwaro da ƙuda da kowa da wannan rahama ta Allah da ita yake rayuwa kullum ne yanzu wannan iskar da sayanta ake ya kuka gani ya kuka da sayanta ake amma yanzu iskar gas da ake siya kullum kuɗi take ƙara tun gas yana dubu biyu da ɗari biyu ɗari uku dubu uku dubu uku da ɗari biyu da ɗari hudu dubu hudu dubu hudu da ɗari kaza dubu kaza yanzu yanzu gas ana sai da shi naira dubu takwas silinda guda ɗaya 12 kg naira dubu takwas da wani abu da ɗaruruka a kai dubu takwas da wani abu ya talaka zai rayu buhun gawayi da ɗari ɗari biyar ɗari shida ɗari bakwai ana ce ya tsada dubu ɗaya yanzu dubu biyu ne da wajen ɗari da ya ma zama dubu uku to dubu uku da wani abu kuma sai ka buɗe ka je ka tara duk toka ne a ciki da duwatsu da da abunan na banza baya yi wannan fa makamashi ne da dole da shi za ka ci abinci da shi za ka sha al'amura sun canja fiye da yadda kuke tsammani wallahi mutane suna cikin wayo Allah ni yasu ana cikin matsi ana cikin wahala amma mutane kullum suna mantawa idan an shiga kunci an shiga wahala me sababi Allah ya ce duk abin da ya same ku na musiba fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer abinda hannunku ya aikata ne dan ma Allah yana yin afuwa akan abubuwa masu yawa halin mu bai da kyau jama'a mu yi kokari mu gyara alakar mu da Allah mu kyautata wa juna mu tausaya wa juna mu faranta wa juna sai Allah ya rufa mana asiri ma muna jin tsoron yanayin da zai zo na kabari ma watakila ya fi ka jin daɗi in ya mutu da imani wallahi saboda za ka zo abin da ka fi ƙarfinsa ya wayi gari yanzu ya fi ƙarfinka ba yadda za ka yi da shi na lillahi wa inna ilaihi raji'un ga abinci shi ma masifa wahala yanzu kaka'a ne ake ciki yanzu kaka'a ne yanzu ya kamata yanzu a ce abinci yana yin araha amma yanzu masu kuɗi suna ta tarawa suna ɓoyewa yana bala'in tsada tsada yake ta yi tsada shinkafa tana nema ta koma farashinta na wata uku da suka wuce buhun masara da a shekarun baya da suka wuce irin wannan lokaci dubu uku dubu uku da ɗari biyar yanzu dubu goma sha shida da wani abu ne a yanzu fa to ina ga nan nan da wata uku da za su zo masarar da ake ci ga kuma ga kamfanin kaji kuma su ma suna saye ta suna markaɗe suna bawa kaji mutane ba su ƙoshi ba ana bawa kaji masara dawa duba dawa ne ita ma yanzu yanga take yanzu abin 150 200 kwanan dawa da yanzu naira 650 zuwa 700 a yanzu fa a kaka ana girbewa kenan kasan lokacin kaka lokaci ne na rahama lokaci ne na yalwar abu sun gama aunawa tunda Allah ya jarabi mutane an samu rashin ruwa amfani ya kone shinkafa ta kone a gona masara ta kokone da yawa ba a samu ba sai wanda Allah ya bawa dan kadan to sun san idan an samu matsin abin to zai yi karanci a kasuwa so in yi karanci a kasuwa kuma zai tsada wasu kuma yanzu za su samu kuɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahi al-ali azim Allah kare mu kowa ya ta addu'a Allah ya rufa mai asiri kawai kai sallah kai sujada ka roƙi Allah shi maji roƙo ne ka ce Allah ka sa fi ƙarfin abin da zan ci da ni da iyalina da ƴan uwana Allah kar ka jefa cikin kunci da rashi da talauci kowa ya rinka wannan shi Allah da ya halice mu shi zai kula da mu shi ya halice mu shi zuma mu a bayan ƙasa kuma shi zai kula da mu da haka duk ma abin da zai je da duk tsadar abubuwa duk tsananta abu da za a tsananta ne mu kawai fatan mu Allah ya ba mu abin da za mu sai abin duk tsadar abun kana da abun da zaka saya ba ka gama da shi ba sai ka bada kuɗin karba ka biya bukatarka to kada ku manta da yin addu'a Allahumma astur auratina wa amir rawatina wahfazna bima tahfazu bihi ibadaka salihin addu'a makami ce ga mumini addu'a wallahi gaskiya ce kuma Allah yana jin roƙon bawansa don ka nuna ba ka da wani wanda zai ma in ba shi ba to ka roƙi Allah Allah gyara halinmu da ɗabi'unmu sahaul layli wan nahar yace ara'aytum ma ma anfaqa منذ khalaqa as-samaa wal ard shin ba ku gani ba abinda ubangiji yake ta ciyarwa tun da ya halicci sammai da ƙasai Allah yake ta ciyarwa ba fa innahu lam yaghid ma fi yadi abinda ke hannun Allah bai taba raguwa ba tun da aka yi duniya Allah yake bayarwa kai wannan wadata ta ubangiji ba ta lissafuwa bai kare ba ba a taba zuwa wata ran aka ce ya kare ba amma duk abu na dan adam yana iya karewa wata ran a ce babu shi yasa wannan iskar da muke sha da a ce Allah ya danka ya danka ta a hannun masu kuɗi da masu mulki to da an mutu za su ƙara mata farashi ne wannan oxygen da ake sha da wanda ake furzarwa wallahi nake gaya mu ai kun ga oxygen din da suke mallakanta wanda ake sata a cikin silinda wacce ake amfani da ita asibitoci da wuraren auna ai kun ji tsadarta tunda wannan ita suke mallaka ai kun ga iskar gas da sun mallake ta ai kun ga yadda take tsada to Allah da hikimarsa cikin rabansa da ya zo ba da wani abun sai ya ba wa wasu ka mallaka wani abun kuma ya ce na kowa da kowa ne kowa iya da shi kowa zai samu kuma da musulmi da kafiri duk ɗaya da wanda yake zagin Allah da wanda yake shirka da wanda yake bid'a da wanda yake kafirci da wanda yake kowa ma dai duka Allah ya bashi mai ba da kyauta dare da rana Allah wa innahu lam yaghid ma fi yadi wa kana arshuhu ala alma al'arshin ubangiji gadan mulkin sarautar Allah yana kan ruwa wa bi yadihi almizan mizani sikeli kuma yana hannun Allah يخفض ويرفع sama da shi ya kasa da shi ma'auni na ayyukan bayi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala yake shi yake sarrafa shi ma'auni na abinci a hannun Allah yake sikeli a hannun Allah yake ma'aunin ɗora nauyin abu a hannun Allah yake ma'aunin ayyuka ma a hannun Allah yake ya kawo wasu kalmomi imam bukhari a cikin surar da Allah ce itaraka kalmar itaraka daga arautuhu ne kalmar arautuhu tana nufin asabtuhu wato abu ya samu mutum a larabci akan ce arautun rajula a aruhu a arwan kamar idan alamta bihi kenan wa taitahu taliban فهو معروف وتراني أنا نهن تغشاني يا ذو كينا يا للبيني سي كلمة آخذ بناصيتها كلمة آخذ بناصيتها أتشين آير أي أنا نهن في ملكه معنى الله shine mai mallakan bayi yana rike da makwarkwadarsu nan madiga kan kowace halitta in za ka riƙe zomo sai ka kama kunnuwansa ma'ana Allah shi yake riƙe da juyawar mu kaiwar mu da komowar mu gaba ɗaya na halitta gaba ki ɗaya in an ce sultan ana nufin mulk mulkin Allah ma'ana yana Allah yana da mulki qadirun alaiha Allah mai iko ne akan halittarsa yana juya su alama yuridu biha ta yanda ya ga dama yasa in ya ga dama ka zama kafiri in ya ga dama ka zama musulmi in ya ga dama ka zama na kirki in ya ga dama ka zama na banza in ya ga dama ya baka lafiya in ya ga dama ya barka a cikin ciwo in ya ga dama ya baka wadata in ya ga dama ya barka talaka in ya ga dama ya sa ka zama mutumin kirki in ya ga dama kuma ka zama mutumin banza komai a hannun Allah yake da numfashinka da zuwa da komowanka gaba daya yanzu Allah yana gan dama yana turo mala'ika ya ce ku rike min numfashinsa zancen ka ya kare يا ربنا يا الله سي كلمر عنيد واتبعوا كل جبار عنيد اتشين سورة ده دا عنيد دا, عن دا عنود دا كما عاند عنيد عنود عاند واحد انا نهن التجبر جرمن كي دا نون إسا تأكيد نينا تجبر كمان كرففا واتشا وانا ينا دا جبيرنش ana cewa anada anida da anudan idza tagha yayin da mutum yayi girman kai saba wa Allah kin bin imani ana ce da shi anud mai wannan wa yaqulu al-ashhadu kalmar al-ashhad zuwa cikin suratul hud wahidatu shahid in an ce ashhadu wannan kamar jam'i ne shahid shine kwaya ɗaya kamar sahib da ashab sahib ɗaya ashab masu yawa shahid ɗaya ashad masu yawa wa ya ƙulul ashadu an gane ko? yawwa to menene al-ashad wa ya ƙulul ashadu ana nufin mala'iku da annabawa za su yi magana ranar tashi alƙiyama da muminai mala'iku annabawa muminai su ne wa ya ƙulul ashadu imamu qatada ya ce al'ashadu ana nufin alkhala'iku wannan shi ya fi faɗin ma'ana fassara mai faɗi wasu suka ce wa ya ƙulul ashadu ana nufin gabbai aljawari ma'ana ranar tashi alƙiyama a gaban Allah kowace gaba sai ta yi magana da idan da ka kalla ka kalli ha'inci da hannun da ka yi amfani da shi ka rashin gaskiya ka cuci wani ko ka zalunci wani da kafar da ka taka ka je ka yi rashin gaskiya duk wata gaba da ka sani da bakin da ka yi magana ka yi sharri sai ya yi bayani sai ya faɗi abin da ka yi da shi ƙarewar shaida kenan Allah ya ce ran tashin kiyama rana ce da tashhadu alaihim waɗannan abubuwan za su yi musu shaida harasansu da idanunsu da ƙafafuwansu da hannuwansu dangane da abin da suka sance suna aikatawa abun mamaki ka ji kunne yana magana abun mamaki ka ga hannu yana magana ka ji ƙafa tana cewa kaza iya tonan asiri ya ƙare wai mutum ma bai isa ma ya musu ya ce bai yi ba gabar da kai amfani da ita kai abin da kai na rashin gaskiya ita za ta yi maka magana a gaban Allah a mala'iku suna kallo masu ɗaukan mutum su kai shi a wuta ko wannan wutar duniyar ne mala aka ce maka ka ɗora hannunka daga nan zuwa la'asar a gashe hannun nan naka yan jefa ka cin bala'i ko wuta ce ta farɗaɗin wuta ya same ka ya ɗan ƙona ka kaɗan za ka yi watanni kana jinya yanzu akwai mutanen da aka yi gobara a can gidan man can na sharada wani dan wani ban labari har yanzu suna kwance a asibiti wanda suka kone na wallahi sun ki warkewa saboda wuta wata aba ne da ba a warkewa da wani da ita a duba yadda Allah ya nuna mana wa'azi amma mutum ya zo ya ta yin aikin da zai shiga wuta ya zabar wa kansa aikin da zai shiga wuta haba mutane haba mutane ƙonewa yau in hannunka nan ruwan zafi kawai ka duba ruwan zafi akwai azaba da ubangiji zai mutane da ruwan zafi ta fasashen ruwa amma hannunka ya fada ko yaro ya fada ruwan zafi ya zuba mai a cinyarsa wallahi sai ka ɗebi watanni baka warke ba saboda naman ya dabu ba zai ɗauki magani ba ya taimaka zogi da bala'i ka ta maganin gargajiya da itatuwa da wacece da na bature da allurai da duk abin da za ka yi ya ƙi warkewa kowa ya zuba ma ido yana kallon ka ya ƙi warkewa wannan fa na duniya ne sai na ga wutar lahira a sa mutum kwana ɗaya kaɗai ya shiga uku ai kwana ɗaya gashi kwana ɗayan duniya daidai yake da shekara dubun lahira in aka ce an shimfiɗa maka lissafin wuta za ka yi za ka rayu a cikin wuta na kwana biyar misalin lissafin ka abin da ya baka kasan ka tunda kowa da kasansa zunubin ka za a kone kwana biyar ne shi kai shekara dubu biyar shi sa Allah ce inna azaba kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama azabar wuta ba za mu iya mata ba wallahi kada mutum ya kuskura kada mutum ya yi aikin yan wuta kada mutum ya aikin 'yan wuta ya yi ƙoƙari ya yi aikin 'yan aljanna ka haƙuri da wannan duniyar kar a ja ka cikin sharri ka yi ƙoƙari ka yi alheri saboda lokacin da za a yi ma azaba ba kowa ba uwa ba uba ba aboki ba dan uwa ba wani shugabanka ba wani jagoranka ba wani wanda zai taimake ka babu shi kai ɗaya ne yau kabari ma aka je a kai ka fa kai ɗaya za a tafi a barka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a rufe ka a cikin wannan gurin a kyale ka daga kai sai halinka shekara dubu ɗari nawa za ka yi a cikin kabari a kwance kafin Allah ta da kiyama ka san yaushe za a tashi kiyamar to in ka kuskure ka je ka mutu ba a daidai ba ka tafi akan aikata barna aka je aka binne ka a wannan ramin kabari ana ma azaba wai har zuwa yaushe kuma bayan wannan azaba ta kabari wannan fa wannan fa shimfiɗa ce kawai bala'in yana nan sai an mutu kuma shi sa Allah ya ce wa hadainahun najidain dan adam mun bashi zabi hanya guda biyu imma shakiran wa imma kafura ya ba hanya kwarai ya bi Allah ko ko ya kafirci amma inna atadina lizzalimina naran ahata bihim suradiquha mun tanadar wa azzalimai duk wani azzalimi mun tanadar mai wuta haka Allah ya ce wannan wutar da muke magana a kanta Allah ya ce wattaba'u kullu jabbarin anid suka bi dukkan mai girman kai mai nuna isa mai ƙetare dokar Allah mai wato taurara mala'iku su ne al'ashad ko kuma mutane da annabawa da muminai su ne al'ashad ko kuma al'ashadu gabbai za su yi magana duk wannan ayar ana fassara su da wani abubuwan guda uku wai ƙulul ashadu kalmar istamarakum ja'alakum ummara shine istamarakum akan ce amartu huddara fa hiya umra a larabci amartu huddar fa hiya umra idan ka ba wa mutum gida kacewa ne ga gidana ka yi ta zama iya tsawon rayuwarka wannan shi ne ake ce da ita a larabci a fiƙihu kyautar umra akwai kyautar da za ka ce ga gidana na ba ka shi kyauta iya tsawon rayuwata iya tsawon rayuwata kenan ina mutuwa wannan kyautar ta, tashi daga ime daga, daga kyautar da na baka kenan ta, dama, ta zama ta masu gado na kyauta ne mai lokaci rukuba umra ina mutuwa gida ya zama na mai na magada to na baka gida ga gidana na baka iya tsawon rayuwarka to wannan fa ba na magadanka bane na baka gida iya tsawon rayuwarka ma'ana ka yi ta amfani da shi ko na riga ka mutuwa gidan nan yana nan a hannunka sai in ka mutu to kuma wannan ya zama nawa na magada to kenan yanzu ya za in mai gidan ya riga mutuwa yana cikin gado za a sa shi a lissafi sai a jira yaushe mutuwar shi mutumin kenan irin wannan kyauta ana yi wa 'yan uwa haka amma sai an yi bayani ana yin rikici a kansu yanzu mutum zai iya zuwa yana da mahaifiyarsa ya ce hajiya ga gida nan na baki zai ki zauna iya tsawon rayuwarki shi a tunaninsa hajiya za ta riga shi mutuwa galiban abin da muke ɗauka za mu iyayenmu za su riga mutuwa wasu kuma hajiyoyin ko kuma alhajin shi yake binne ɗan za ka riga shi mutuwa kusa ne ba to mutum yakan ba wa uwarsa gida ko ya ba wa babansa gida ya ce gashi nan iya tsawon rayuwa to irin wannan kyautar idan mutumin ya mutu fa ba nasa ba tunda ka ce iya tsawon rayuwarka kar ka je kana ce a aiwa ne ya bani gida wallahi aiwa ne ya bani gida ya baka iya tsawon rayuwarka amma kana mutuwa zance ya kare ko kuma yace na baka gidan nan iya tsawon rayuwata matukar ina duniya ina raye to kana cikin gidan nan ba wani yaron da zai zo ya karbe shi daga hannunka ko mun tsufa ko ya fita daga hayyacinsa ko me to wannan gida na waye na shi wannan mutumin ne to duka ana yin wannan ya halatta kyauta ce wacce take mu'akkata wacce take na da tana da lokaci amma fa irin wannan ana bayani ne kuma a rubuta to akwai wannan a cikin fiqihu malamai sun yi bayani nau'i'uka na kyaututtuka da ake yi kenan ja'altuha lahu mulkan muddata umrihi na bashi ya mallaki wannan gida iya tsawon rayuwarsa to wannan kenan akan ce kuma wato istamarakum mana ana bayani ne akan fassarar wannan kalmar istamarakum da ta zo cikin suratul hud istamarakum Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ku ikon raya wani abu istamara kamar raya mana ja'ala lakum aw aqdarakum ala imaratiha Allah ya ba ku daman ku raya abu kamar yadda ake cewa imaratul masjidil haram ko imaratul masjidi ko imaratul baiti raya gida a zauna a ci a rayu a ciki Allah ya ba ku dama ku rayu a ciki to Allah yakan ce yace anan mun raya ku a duniya amma fa shi ma kuna da lokaci kaga alakar alakar fassarar kalmar yanzu da Allah ya baku duniya kuna zaune kaga kyauta ce ta umra ai ku more a duniya ku rayu a duniya iya tsawon rayuwarku kuna mutuwa kuma duniyar ta Allah ce ya tattare kayansa ko ba haka bane ba sai a tafi kiyama akwai kalmar nakirahum da nakirahum da ankarahum da wastankarahum duka waɗannan kalmomi ne suna nufin abu guda ɗaya ne da Allah ce falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum mala'ikun da suka zo wajen annabi lut kenan nakirahum ana nufin ankarahum sai ya musanta sha'aninsu kaman ka ga mutum baka gane shi ba kana shakka akan yaya yake wannan istankarahu nakirahu ankarahu in yadda da abu wannan mala'iku ne kenan da ya gansu ga sun zo da sifar mutane amma sun yi wata ɗabi'a ya ba su abinci ba su ci ba ya za a yi baƙo ya zo ya tafiya daga nesa ka ɗauki abinci mai kyau ya ce ku ci suka ce a bara su ci ba su ba su ci abinci ga su kuma sifar mutane ashe sun zo aiki ne na halakar da mabarnata yan luwaɗi masu neman maza daga nan jikinsa ya bashi ce kai an yi waɗannan mutane ne kuwa to shine na kirahun suka ce ai inna ursina ila qaumi lut ai mu yan aike ne Allah ne ya turo mu zuwa ga mutanen annabi Lut masu neman maza namiji ya kwanta da namiji namiji ya sadu da namiji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fasad barna luwadi namiji yanzu wannan abun a kansa wannan zunubin da mutane annabi ludu suka yi Allah ya turo mala'iku manya-manya mala'iku da yake da su ya ce ku zo ku cewa annabi ludu ya fita da shi da mutanensa gaba ɗaya zan halakar da garin duka akan wannan zunubin Allah ya halakar da al'umma kamar yadda muka karanta a satin da wuce ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan inda rabbika wa ma hiya min al-zalimin bi ba'id amma yau har aure ake yi namiji ya aure namiji kuma ana tallata auren kuma ana ganin wanda ba sa yi ma yan ƙauye ne ba gidaje ne kai namiji ya zo ya nemi dan uwansa namiji su yi soyayya kamar yadda ake soyayya tsakanin mace da namiji wallahi kuma a ɗaura aurensu wai ka huta da hidimar gida kudin kitso kudin atamfa wai duk ka huta wayan da za ka je ka nemo shi ma zai fita je nemo kawai sai dai kwaɗi da daddare inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wulakanta kai tozarta kai suka halakar da mutane annabi Lut ba su kyale shi ba ba su kyale su ba sai kalmar Hamidul Majid yace kai Majidun ala wazni fa'il min Majid ana nufin Allah ne tabaraka wa ta'ala abin godewa ne mai bayar da kyauta mai yawan gaske almajid ana nufin al'azimun rafiya alƙadir babba mai ɗaukakar iko ƙudura shine majid daga majid allah majid ne babba ne mai ƙarfin mulki da sarauta da iko hamid wato allah mahmud ne abin godewa ne mahmudun fi sama wa mahmudun fil ard daga hamad ne sai kalmar sijil wa amtarna alaiha hijaratan min sijil wato mu musu ruwan duwatsu na wutar sijil ashadidul kabir ake nufi me sijil manya-manyan duwatsu masu kauri shine as-sijil Allah ya ce mu musu ruwan duwatsu sijilin mandud dutsen ba normal dutse ba fa rabka rabkan duwatsu kawai sai dai aji suna ta sauka in sun sauka akan gida sai sun rugurguje shi dutse daya to shi Allah ya yi wa mutanen annabi lutu ruwa a sama mai iko ne akan komai kawai cewa ya ina malakul jibali ina mala'ikan duwatsu gashi nan yace je ka ɗebo duwatsu kai ta zubo musu saboda zunubi wannan ɗan ƙaramin zai ina ga sauran manyan zunubai duk wanda ya mutu yana saba Allah Allah ya kama shi Allah kaɗai ya san irin azabar da zai masa wallahi abin tausayin in an mutu ba a dawowa abin tausayin wata azabar haka za ka ƙare har abada a cikinta an haramta maka rahamar Allah ka tuba ka tuba karka cika da mummuna aiki kun gane ma'anar sijil ko to akwai sijil akwai sijil akwai sijil shine malamai suke cewa ai da nu'ara da lamun duk yan uwan juna ne suna wakiltan juna da haka zuwan nunun a wajen lamun ko lamun a wajen nunun ba zai canja ma'ana ba dama yan uwa ne suna wakiltan junansu wallamu wan nunu ukhtani dama suna cikin hurufu zawa'id harufa ne na ƙari ne kullun yawwa ana kawo su ne in ka gansu to ƙari ne so wannan shine abinda shine sai ya kawo a baiti na na wannan bawan Allah Tamim ibn Muqbil wa rajulatin yadribuna al-bayda dahiyatan darban tuwasi bihi al-abtalu sijjina sijjina ko sijjila kalmar rajula jam'i ne na rajin mai tafiyan kafa kenan khilaful faris kenan يضربون البيض البيض أنا نهم قوي كو الخوذة معنا سنة دوكا وجن وترؤوس البيض كان قوي قوي قوي ضاهية كلمة ضاهية أنا نهم الوكة ضحوة ظاهرة في ضربا تواسي به الأبطال irin dukan da jarumai suke yin wasiya a yi in za ka dake wani kai masa wannan duka na jarinta in an haɗu a faɗa kalmar sijinan shi ne mahallu shahid sijinan ana nufin shadida ma'ana darban shadidan an gane ko darban shadidan bugu wanda yake mai tsanani darban shadidan wannan kenan abinda malam ya kawo insha Allah gobe sai mu tashi wa ila madayana akhahum shuaiba isar annabi shuaib da mutanen madiyana abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada akan shi wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar Allah tabaraka wa ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته